الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana ta makon shehu da aka fara wanda ranar asabar ne za a yi babban taro insha Allah kuma Allah da ikonsa sai ya zama kamar dukkan manyan Najeriya suna nan tare da mu Allah domin ƴaƴan kalifofi manya-manya na shehu duka suna nan tare da mu alhamdulillah wanda wanda suka rasu da wanda suke nan duk dai an- ana tare Mm.
hakika ɗariƙar tijjaniya harkarta yana da ƙarfin gaske abu ne wanda yake ƙudura ne daga Allah a fadan Allah aka turo cikin halitta da za ta shiga halitta sai aka canja mata suna don ta dace da halitta ɗin a rage jalala wadda ke tare da ita ta fadan Allah sai aka ya juya sunan aka rage shi aka mai da shi mu'ujiza wato gagarau abinda wani ba zai iya yi ba abinda annabi zai yi annabi ne kada zai ce maka in baka yarda da ni annabi ne faɗi abinda duk kake so wanda ba yi wa maka misalin kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce baka yarda ba ko eh to kira min wancan bishiya ta zo ta gaishe ni sai mutum ya ce bishiya annabi Muhammadu yana kiran ki sai ta jawo sayuwanta hankali ta fitar da su daga ƙasa sai ta gama fitar da su sai ta ta ja kanta kir kir kir har gaban manzon Allah sai ta je wajen sai ta assalamu alaikum ya rasulullah wani zai iya wannan wani mutum sai mu'jiza to irin abubuwan mamakin da mu'jiza suke dauke da shi kenan wanda ita ce ainihin ƙudura ɗin da aka ɓoye cikin mu'jizar sai aka raba wa annabawa masu isma to daga sahun annabawa in ya wuce sai sahun siddiƙai zai biyu sai sahun waliyai kenan nan kuma da ta zo wurin an sake saukar da zafinta an sake ragewa nan kuma yanzu ba a ce mata mu'jiza sai a ce mata karama mu'jiza wato kudura kayan Allah ne mu'jiza kayan annabawa ne karama kuma kayan waliyai ne amma duk abu ɗaya ne ake sake masa riga da yanayi da zamani idan tana fadan Allah kudura in tana fadan manzon Allah da sauran annaba mu'jiza in ta dawo fadan waliyai karama amma duk ɗaya ne na'am
sai na yanayi da lokaci da wuri yake canja mata suna ita mu'izar ko ko karamar ko kuwa kudurar da dake Allah inna rabbakum la ra'ufur rahim inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim yadda Allah yake girmama annabawa yake girmama waliyai sauran bayan sama yana son kayansa sai aka sake rarragewa har yanzu ta sauko ƙasa aka rige jaladar maimakon da ƙudura ce aka rige jalalar ta ta dawo mu'jiza saboda ya dace da annabawa aka rige jalalar ta aka saboda don ta dace da waliyai yanzu kuma an rage- an rage ta za ta dace da kowa da kowa ma ana kiran abun faiza ma'anan faiza ruwa ya yi melle ruwa ya kai inda da ba ya kaiwa shi ne ake kiransa faiza to wannan lokaci ne da muke kai shi ne lokacin faiza lokacin babban tajallin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daraj- darajarsa ba ta iyakantuwa sai dai kowane lokaci a kawo yanayi a kawo yanayi daidai lokacin wurin أيا حضرة المختار حضرة سيدي أيا حضرة المختار حضرة سيدي أيا حضرة المحبوب جود المناسك وآيك لا تنهى وقدرك فوقها ومقدارك السامع لي فوق ذلك abinda annabi ya zo da shi a duniya shine mu'jiza kamar yadda na faɗa da farko amma akwai wani abu gaba da nan daga cikin asirin da Allah ya bashi shi kuma guda biyu ne ana kiran ɗaya ƙadaro ɗaya ko mai ƙidaro to shi ƙadarun nan wato darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wanda take boye ita ce auren shi mu'jiza dai ya ishe ka Qur'ani ma mu'jiza ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Qur'ani yana cewa لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن مثل من شجرة أقلام والبحر مد بارك أدخل ما نفدت كلمات الله sannan sai aka dawo wajen faida wajen shi ibrahim kenan shi ne sahibul faida a lokacin da musulunci yake makamin imanul islam zamanin su sida abdulkadir wata rana ya dawo daga juma'a ya zauna kan kujera da lasar ya ce yau dukkan wani waliyin allah ina ƙarƙashin gafata rami hadihi ala ragawati kulli waliyin lillahi wato yana nufin tun tsarewan ƙurunul muzakka karnin annabi da karnin sahabbai da karnin tabi'ai to gare to daga nan walittaka ta so mu aiki sai aka sai matsayin islamul islam har ta ci gaba ta kai imanul islam zamanin tusudi abdul qadir din kenan to da ya dawo ya faɗi haka yace yau kafarsa ta taka wuyan kowane waliyi na Allah kuma yana kirari yana cewa albaydatu min nabi alfin wal farqu la yuqawwam ni ijisi da abdulgadir fa albaizatu binna kwainawa wato almajirinsa wanda bai gaggane abubuwa shine kwai bi alfin darajar ta kai darajar waliyi dubu a cikin waliyan da suka wuce ana nan karni na shida kenan ko karni na bakwai karni na takwas karni na tara zamanin su suyudi a da aka wuce nan aka kai dubu da wani abu dubu da ɗari da hamsin aka haifi shehu tijjani radiyallahu anhu shi da ya zo lokacin da aka naɗa shi aka ba shi ɗari gasa alif da ɗari alif da ɗari da tis'in da shida tis'in da shida wato saura shekara hudu ya zama alif da ɗari biyu aka nada shi aka bashi makaminsa sai muka ji yana cewa bidayatu na nihayatul awliya al-arifin billah ta inda muka fara ta inda dukkan waliyan Allah suka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bukata ta biya to muka daga nan muka kada kafa muka je bismillahir rahmanir rahim za mu so mu tafi za mu so mu tafiya yana cewa إذا بلغ الغلام النافضا من تخر له المشايخ ساجدين دا نامو inda ya isa a yayi shi ha shehunan wata da riga ne sun ga sai faduwa sai gaisuwa da namu sai ibrahim ya zo maimakon wancan ya ce kwai namu wanda bai gaggane komai ba cikin namu darjarsa ta kai ta wali dubu sai ibrahim da ya zo mai yace alaihi salatullahi summa salamuhu biha faqa aqdab albariyati lilbayd ne kuma kwaina kwaina inda kwaina wato almajirin sa wanda bai gaggane abubuwa ba shine kwai shi domin wancan din da yace alfarku da yace albayyatu nabi alfi wal farqu la yuqawwam amma in ya zama da wanda aka kanke kankeshe shi yana kije shi an kankeshe shi ha wanda ya wuce liman ta yi da wani ya dubu da aka zo wajen shi ibrahim da ce ni kwainawa wanda bai gaggane komai ba cikin almajirai na shine kwai ko to ya fi darajan ƙudubai ba wai waliye ba ba waliye zalla ba ƙudubai bai faɗi wani iyakan ƙuduban ba alaihi salatu Allah sun masa biha faga aqdabal bariyati lil baydu al baydu li faga aqdabal bariyati Ibrahim kenan shine sahibul faida shine melle kenan ruwa ya kai ko ina da ko ina inda baya kaiwa shine malam faida fayadan daga wani misali in ka ɗauki babbar buta ka sa ganyen shayi ka sa sukari ka sa a wuta ka dafa shayi babbar buta in shayi ya nuna za ka sa bakinka ka sha a wane mutum wane mutum sai ka sa cikin wata buta mai kyalkyali mai zane-zane mai hauren giwa ko shi kuma sai ka kawo waɗansu finjalai kana ba ruwan haƙuri daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa kana ba su haƙuri har ruwan ya daidai yadda bakin ka zai sha ko zai yi daga ko butar mai kyalkyalin maza ka sa bakin ka a wane mutum sai ka kafin jaran ma ba ɗaya ko biyu ba sai kana kawo abun ba da haƙuri ka juya daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan kamu ya daidai da bakinka bakinka sha to shi ne faida ɗin shi ne faida ɗin to alhamdulillahi alherin Allah ya kai ko ina da ko ina cikin martaban hakikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karamar shehu tijjani da faida shehu ibrahim gode wa Allah khalifofi da 'ya'yan khalifofi mun gode muku Allah ya sa ku gaji sirrorin iyayenku khalifofin shehu kuma ku zama manyan khalifofi kamar yadda iyayenku suka zama albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya lamarin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kori corona Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali abubuwan da suke kawo rashin jin daɗi a nan ƙasar mu na Najeriya abu ne wanda ya ɗauki lokaci ya ɗan daɗe shau tijjani yana cewa inna lana martabatan inda Allahi ta na hadfil ulumi ila haddi ya harumu zikirhu wa ifsha'uhu wa laysa huwa ma zakartuhu lakum wa law zakartuhu lakum la ajma ahlul haqqi wal irfani ala qatli fadlan amman da'ahu amman adahu amman adahu yace ina da wata martaba wanda Allah a cikin fadalarsa ya bani in ji shehu tijjani duk abubuwan da na faɗa muku ba ta faɗa muku wannan ba da zan fito fili in faɗi abin arifai sai su ce magana ta ta kai ga a zubar da jini na balle waɗanda ba su ba kuma hajjar tilkal martaba kaɗan daga cikin wannan martabar أن من لم يحافظ على خواطر أصحابنا بالتغيير يهل به الأهراب kaje kaɗan kenan daga cikin martabar kaɗan zan faɗa muku yanzu duk mutumin da bai kiyaye ɓata ran almajirai na ba a raka za ta sami shi a raka za ta sami shi yau jan ne faɗa ba kuna tsammanin magana wani za su ga a haka ne da duka yake sa'a samu a karbi mulkin kai an ba da mulki yana hannun manyan mutanen ƙasa su sardaura su sunusi su dai ana tare ana jin daɗin juna sunusi na tare da sardaura akwai mutanen da suna mutanen sunusi ne ba na sardauna ba amma an gashi tare da sardauna sai su zama mutanen sunusi mutanen sardauna akwai wasu mutane mutanen sardauna ne ba mutanen sunusi ba sai an gasu tare da sunusi da sardauna sun zama mutanen sunusi mutanen sardauna sai aka tafi ana jin daɗi haka to irin wannan abu bai waɗansu mutane daɗi ba bai musu daɗi ba hakika balle wanda suke tunani rashin jiran wasu jami'a ɗin sai suka faɗa wa firimiya abubuwan da ake yin nan ya kamata siyasa ba za ta yarda da ta tafi daidai da wannan irin dattata ba wato sai da sauwakewa ligumi yana jin siyasa sai da sauwakewa siyasa sai da sauwakewa to sai a hankali a hankali duk inda za su tafi za ka ga sardauna tare da sunusi duk inda za su tafi za ka ga sardauna tare da sunusi to sai suka yi kokari aka raba zakani aka ce siyasa ba ta son irin hali irin na sunusi hali keke da keke na addini a a sai da dan dan sassauci to shi kenan sai aka samu yin haka ne to a lokacin shi sunusi yana da gaba guda biyu na karfi shi minista ne a tarayya shi shugaban babban na ne a arewa wannan kafafa guda biyu kamun a kau da mutum a tsarar zuwa kau da mutum daga daraja yana da wuya sai suka yi hikima hikimar da suka yi a siyasar ingila na british gwamna baya siyasar a siyasar amerika ne gwamna yake yake yin siyasa amma siyasar ingila gwamna baya siyasa to sai suka ce ya kamata kamun ingila ta ba mu mulkin kai a ba mu lokaci mu ba ta gawon gari hutu na wata shida in ya dawo sai a ba da mulki amma cikin ba da wata shidan nan dole a samu wani ɗan ƙasa wanda dukkan ƙasa suke ganin girmansa suke daraja shi ya masa riko don mutane san a ƙarshe za mu riƙe ƙasarmu ko da bature ya tafi wa ya cancanta da wannan sai kuka ce ai sai surusi sarkin kano sa muhammadu surusi nan an nuna daraja a fili ko amma akwai abin da aka shirya daga waran da ya shiga gwamna ya gaji gwamna bature baya siyasa in baya siyasa akwai minista ba minista an cire minista tunda baya siyasa to sai ya zauna wata shida yana rikon gwamnan tagawa tsakankanin nan abubuwa marasa daɗi sun faru ba kyau ba a yin irin wannan wuri a tsirai ne na ƙasa to sai ya zama dai ana kakkama mutanen tijjaniya ana ɗaurewa musamman ƙasar sokoto a hada su warawa da 'yan mata a hada kawa daure su a hana su ruwan alwala a sa su kurkuku hada su ruwan alwala abun bai daɗi ba ana ce yan tijjaniya makiya gwamnati ne sun da mutanen ba mutanen sardauna ne ba makiya gwamnati ne makiya abubakar gumi ne abubakar gumi shi ne na'ibin sardauna a ƙasashen waje don shi ke masa tafinta wajen larabawa sai zama dukkan mai ganin girman siyasa a Najeriya ta arewa to in ya ga dan tijjaniya zai haka da baki da su ne ba su ne ba irin su ne su ne su ne wai sunan mu kenan irin su irin su su ne su ne sai dai wanda suka zama gagarau a cikin ɗariƙar tijjaniya kamar su MD Yusuf kamar su dan madamina azare kamar su Aminu Sale kenan sai ambasado ambasado abdulmalik ambasado nuhu muhammad akwai irin su kaɗan kaɗan a cikin gwamnatin najeriya ba dama ka taɓa su wane mutum su ne gwamnati ina za ka taɓa su to sai ya zama ba daɗi abu ana kama mutane ana ɗaurewa wai su kan tijjaniya ne maƙiya gwamnati musamman ga sassan kudu aka zuzu ba su cikin kurku ko da aka kudu to a lokacin bature ya fi zan fita sai aka je aka kamo mutanenmu da suka dawo daga kaula a kamo su a kamba aka zuba su a mota aka kawo su kudu sarkin gwani yana korafi ya za a kawo mutane a ƙasar saki bai sani ba ina da aka kawo sokoto bature wanda yake biyo wa sokoto jarbata sai ya zo ya zauna aka sa masa kujera ya zauna aka sa wa sarkin musulmi kujera ya zauna abubakar kenan batu yake a kawo wata kujera aka kawo kujera ta uku ke mutanen da suka dawo daga kawar haɗin nan a ɗauko babban su a kawo nan aka ɗauko bararabe jiga ya zo ya zauna a kan kujera kujera ta zama uku kenan ko ga ta bature ga ta sarkin musulmi ga ta mara sai bature ya tambace su mutanen da ake daurewa da aka kamo menene laifin su ne da aka yi shiru ta sarki menene laifin waɗannan mutane da na daure su suke suna yin abin da ba mu so mene ne ba ku so malam mene ne kuna yi sarki ba ya so ce zikiri da wazifa mene ne zikiri mene ne wazifa kuna dukan mutane kuna zagin mutane kuna ɗebe kayan mutane kuna kona gidajen mutane a mene ne abu ko abun addini ne ke sai malam bararbi ya gaisa addini ne sai bature tabbatar ki sarki addini ne ke addini oh addini ne to bature ya rige addininsa sarki ya rige addininsa malam ma ya rige addininsa haji a kuce dukkan ɗauraru yan tijjani na ƙasar sokoto a sokoto lokacin an yi kusan samun mulki kenan mulkin kai to abun ba kyau ba daɗi ba daɗin mayarwa musamman a cikin maganar da muke cikin taro nan ba daɗi sai ya zama yaƙi da aka yi na biyafara in za a aiko mana taimako makami daga ƙasar waje wajen larabawa akan aiko ne ta hanyar joya mani shugaban jiyar daga nan kuma sai ma da bakar gumi ya karba a baiwa waɗanda abin yi shafa masu makami to kai mu gaddabi kana masallacin ta da karbin ka ko a wuya ko a hannu ko a ko a jihu ko kana masallaci ko kana gona ka san yadda aka yi da mutanen da suke taimakawa mutanen kasa da makami da duk abin da ya kamata da mutanen da ba su da karfin yin haka su wane ne suke da karfi a gwamnati haka taimakawa mana amma yi daga ɗan nisa haka da aka yi yi mulki da aka yi yi mulki sai laraba suka cewa bakar gumi musuluncin ku ba na gaskiya ba ne yadda muke da sardaunan nan a kashe sardauna an na su kashe shi ba ku gaya mana kun da wuce ba ku wurin mu ba sun jin ba akwai tambaya sai gumi ya ce a'a wannan magana da kuka yanzu nan ma in kun maimaita shi za a kama ni idan muka ambaci wannan za a kama mu din ma da muka zaura ita nan aka zauna haka sai ma da bakar gumi wata dabara irin ta fi jan boko ka san shi dan boko ne ta wani bangare sai ga ya wadansu manyan sarakuna yace za mu je mu ga shugaban kasa amma kar kowa ku yi magana ku bari da kahiri sarakuna suka ji tsoro sun ji an gaya wa shugaban kasa kahiri ya soja kuka ji tsoron soja masu ina da aiki masu yankan farce masu bugar takalmi suna fa duk da shiga su zama soja abin tsoro na karnuka suka ji ku zo kar kowa ya magana ko zai yi ko mai gaya suka zo suka gaggawa ya hudu wanda wani wani abokan kuma tashi yana fada yana fada shi gaban bai sa abin da hakuri ruwa ka zo ba sai ya nuna nuna sarakuna ce ba wanda ya sai shugabancin kasa ya ce ba zai zauna lafiya da waɗannan mutane ba ya ce yana so ya zauna lafiya ya ce zai ci mutuncin waɗannan kawai don addini mu ba ɗaya ba don addini mu ba ɗaya ba ya yi ta faɗi dai maganganu masu zafi a gaban shugaban kasa na wannan lokaci kuna kuna suna ji ba su san abin da ko kamar yadda gawa bai san abin da hakullo ba kuma sarakuna ba su abin da hakulla ba ita nan da aka gama tun da kai sarautar ka mun taɓa neman wani a wurin taimako a wurin ga komi ƙanƙantan kuɗi ko su ne da ke addini ba ɗaya bane to mutanen addini mun sun taimaka mana sun aiko mana da kuɗi ta ƙi ka sa hannu a karbi kuɗin ya ce kadai ku kawo takardar a sa hannu mu al'ummarci mu ba na ɓangaranci ba ne ba na addini ba ne mutum wani Najeriya da duk wanda yake da maganarsa da haƙƙinsa yanzu ya faɗa ni haƙƙinsa gaskiya ne za mu wajen haƙƙinsa in yi zama shi kenan sai aka tashi da aka fita sarakuna suna dukan hannu da ila ila ashe muna da gwarzon da ya fi sardauna a cikin mu haka kuma ya ce haka nan na haka nan na ko ka je tsoron soja me ya soja wani jin haɗin kai na wallahi mun ga haɗin kai mun bishara guda ba musu zo ne ta iya su kai ku kama mulkin mu da jama'ar da wani islam ta mu ne mun yarda duk abin da kace za mu yi yarda duk abin da kace za mu yi gaba ɗaya sa sarakuna sai ya ɗiba su a cikin da gaba da kai mukaddami kana ina kana gona ko kana masallaci wa ya san ka shi kenan a yi da gwamnoni su fi nan da tsarkar lardi ake faɗa wa kowane mutumin da yake rike rike da wurin wani wurin ma tsarkar lardi ya rike kamar wurin wuraren gwamnoni guda uku kamar north east kamar waɗansu wurare to sai ya buga wa sakataren sakataren lardi wane ne ce sakataren lardi na ce to kana magana da garan kari ko ranka ne garan kari ranka ne garan kari a ba haka ba ubanku ya yi ku kirki ranka ne waye ubanku banda nasara kuna da uwa ba shi ubanku nasara da ya samu mulki ya taimaki addini ne ku kun samu mulki ba ruwanku da taimakon addini oh mu abin da aka ce a mun nake wani duk za mu yi duk abin da aka ce ku addini za mu yi an ga mun yi ba a shi kenan sai aka dauki dukkan su kajin rani su kuma aka sa su addini kwarai kai mukaddami kana ina kana da iko ka soki wannan mutum a garin zu a garin ku wata da iko to haka dai shi kuma alƙawarin nan na shehu ya ne yana na yawa mallami hafi tsala kawai ya tsara duka mai iri hudu mai dara ko yana na haka sai ya zama su manyan yan siyasan arewa in ba mutum ya fito gidajen sai jami'a ba kamar yadda muka da farko su abbasiru su muhammad su abbasiru abdulmari su dan madani su aminu sale su mutane ne suna na ɗaya ɗaya ɗaya cikin gwamnati su ba sa tafuwa su ne gwamnati to sai aka zama dukkan ɗan tijjaniya sun ɗauke shi abokin gawa ba daɗi ba daɗi aka yi ta yin wannan ba daɗi har kwanan bayan nan ba mun yi wani da wani gwamna daga cikin gwamnonin mu mutanen gefe sai ya ɗauke mana wani mutum gwarzo a cikin siyasa gwarzo a cikin tijariya sai aka fi ya zama ya sunan mutum mai tsauran ajiyar nan ya ke shi mutum terrorist ya mai tada hankalin terrorist eh akwai wani sunan da ake gaya wa mai tsananin kishin addini to sai suka gaya wa gwamnan wannan mutum a kawo da shi daga cikin siyasarsa idan yana cikin siyasar mu ba za mu ji daɗi ba ya tsage ya daddake cikin tijaniyar nan tasu sai aka ba da umarni duk da ya za ka razabe shi za ka kada shi za ka kada shi saura kaɗan sai na sadu da gwamna na ce wani muna so a mai da shi inda da yake sai sai ai ba ni da iko ka ce ba ka da iko ne ba ni da iko ba ka da iko duk ne je ka ba ka da iko sai mutumin mu ya canja siyasa yanzu maganar da muke yi da kuɗin nan shi kwamishina ne na gona a cikin siyasar da ya canja ɗin sai gwamnan yana zance da abokan hirarsa na kundar da wai yanzu mun bai da shi ya za mu yi da mutane da suka ce mu cire shi mutane da suka ce mu cire shi ba mutanen gari garin nan kaɗai wani har na waje su ne suka yi sun kuma ya za mu yi da su in mai da shi a cewa cire shi din haɗin kai ne tsakanin yan izalan wannan jihar da sauran yin gidana su haka da yanzu ke tafiya a jira da yawa yan siyasar arewa suka sa abu gaba kama kama kama sai su zo wurin kamawa sai su nemi abin su rasa bai kamawa saboda gaba da shehu jani suna tsammanin abu ne mai sauƙi gaba da shehu jani gaba da yaron zama gaba da shi ne to abin da ya samu ya hana mu jin daɗi kenan kuke ganin ƙasashen ba a jin daɗin su ba daga gare su ba ne daga asalin abin da ke zuciyoyin waɗansu su ne na gaba da ke yauki jari ai mutane ba sani bai Allah ya sani ko tijjani sun da muka ce daga fadan Allah ta fito ta biyo ta fadan annabi ta biyo ta bayan buhari shi tijjani sannan ta zo da yadda shi tijjani da shebra suka iso hannun mu ai kayan Allah ne saboda ga muke ba da shawara yan siyasa su in ba su ɗauki yan tijjaniya mutanen su ba to kar su rike su akan abokan gaba duk wanda yake su akan gaba akan abokin gaba to duk abin da yake yi ba zai samu nasara ba haka shi tijjaniya ce saboda haka mu ba da mu da su duk muna ƙasa ɗaya ne nasarar su nasarar mu ne nasarar mu nasarar su ne saboda haka muke jawo hankalin su ba ruwan su in kana gaba da yan tijjaniya ma ka boye ne ta can ina sai kowa ya yi a shara kuna ji mutane suna yi ai ba sa yi ko amma sun gani sun iya saboda haka in kana yin yan tijjaniya ka boye nesa yadda kake boye al'aurarka ka yadda ka bayyana balle Allah ya kama ka alhamdulillah mun gode wa Allah ya ku ya'yan khalifofi ya ku khalifofi ya ku mukaddamai ya ku masoya shehu tijjani da shehu ibrahim mun yi murnar taron ku Allah yana tare da ku Allah ya ba ku nasara a cikin abin da kuke yi albarka na sallallahu alaihi wasallam mamaki ne mutumin da baka da jari sai jama'a amma kai kuma kana gaba da masu jama'a mulkin siyasa ba ba su da jari sai jama'a to ai mutum mai mai neman jama'a ai bai kamata yi gaba da masu jama'a to kuma abin da ke faruwa kenan Allah ya taimake mu Allah ya kai mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kori corona Allah ya karfa mutanen mu albarka ne ta zama nan karfa musulunci Allah ya taimake musulunci albarka ne ta zama nan barka shi da jani barka shi da ni wannan na ga muku lokaci da su yafi alhamdulillah ma sha Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa salamun ala al mursalin